sai na amuru da ya jera kusa ya ce kai fa tabarakallahu asanul khaliqin sai manzon Allah ya ce wa mai rubutu rubuta ya ce ya rasu ba kai fa ka faɗa ba ya ce eh yadda ka ji shi a bakin ubauna har wajen Allah ba haka yake ka rubuta na ce to ya rasu nan gaba kan kai ne zan rubu rubuta na ka ko kuma wani ce a ba nawa ba ne ba na wai na Allah ne ka rubuta yadda kai bakin umarun nan to shi an shi to akwai shi da wahayin ilhama kenan ba don ko annabi Isa wahayi wa wai na da musi a rubihi idan kowa san ba annabi ya ce a za ka ga a uwar annabi isa alayhi salam za ka ji allah ya cewa yi kaza yi kaza yi kaza yana gaya mata fakuli washrabi makarri ainan allah yana gaya mata kai shehu ya ce har gudan zuwa ma allah ya ce ya mata a wa'auhi rabbuka ilan nahali ka ganin gudan zuwa ne amma allah kuma ya ce ya mata wahayi kuma kasa ma allah ya mata wahayi bi anna rabbaka auha laha ita ma kasa kenan ita ma an mata wahayi a ne dole kenan sai a raba wahayi ya zama akwai wahayin ilhama wanda yake shi ba yana nan kullum yana nan na annabta ne yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma daman banu Isra'ila ne suka yi ta'adduti Yahudawa suka ta wai me yasa ba saukarwa annabi Musa ai ba saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kamar da ka sauka Musa at-Taura ba jumlatan wahida shi Allah ya kata a ai shi Allah wahayi yake yi wa annabawansa sai ya kawo mu'jiza ta gaskata wa zama su annabawa ne ya ga kadauto su annabawansa ne a subhanahu wata'ala amma a cikin su ba dukkan su da ba su littafi ba wanda ga littafi a cikin su kadan ne bashin ba su littafin bai hana su zama annabawan Allah ba shi ma annabi Musa alaihi salam akwai abin da Allah ya mayyaze shi da shi bayan ma bashi at-taura a haka shi ya yi magana da Allah magana alayhi salam wa kallama Allah Musa takliman Allah ya yi magana da Musa magana shi wato sun yi magana da Allah magana kamar dai shi magana Allah subhanahu wata'ala ba ta da harafi ba ta da sauti subhanahu wata'ala haka wanda Allah ya sa masa ƙabiliyar jinta ne sai ya jitiya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji Allah yana cewa Jibril da aka aiko cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna min al-munziri bilisanin arabiyyin mubin wajen fitansa ne aka ji shi bakin manzon Allah bilisanin arabiyyin mubin amma yanda manzon Allah yake karba shi kadai sai da yake karba sallallahu alaihi wasallam yana da kabiliyan karban ne sallallahu alaihi wasallam رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس على على الناس حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما shi aiko annabi annabawan da Allah yake ba wai shi Allah subhanahu wataala duk abin da ga yayi akwai hikiman yin sa abin da yasa Allah yake aiko annabawa rusulan mubashirina wa munzirina Allah yana aiko manzanni don zo masu masu albishir wanda suka yi imani da su su yi gargadi kuma wanda suka yi imani da su shi wanda ya amsa kiran manzon Allah ya bi shi a masa albishir cewa to in ya ji Allah zai saka masa ya bashi makamai ya sa shi a aljanna shi ko duk wanda ya ki imani da manzon da Allah ya ko ya bi shi shi ba masa gargadi in ya ji ba wuta take jiran sa lahira to aikin manzanni kenan su su su su yi albishir wanda ya biyayya wa Allah su yi gargadi wanda ya ki biyayya wa Allah رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل don kar ma Allah yana aiko manzannin ne kaman a samu uziri na cewa in an je lahira kar mutane su ce laula ba assa ilaina rasulan fa nattabi'a ayatan rukuna min al-mu'minina ina ma Allah da a ce ka turo manzanni mana su mana bayanin abin da muka da sai mu ya Allah amma kawai mu zo a samu a wuta ba a mana bayanin abin da aka ce mu yi muka ki ba to sai Allah ya aiko manzanni don to zaman kan su samu daman faɗan wannan ranar tashin kiyama Allah ya aiko manzanni su yi bayanin hanyar shiriya ga kuma sakamakon wanda ya bi hanyar shiriya su yi bayanin hanyar bata ga kuma sakamakon wanda ya bi hanyar bata masa gargadi kare ya bi kuma shi gaba da ya kwana cikin fadar rusul wa kana Allah azizan hakiman shi Allah subhanahu wata'ala azizan mabuwayi ne wato a yin yanda ya ga dama a mulkinsa subhanahu wata'ala kuma hakiman wato da ya ga dama ba yanda ya ce haulayi ila jannati fala ubali haulayi ila nayi wa ubali wa zai ce masa don me kayan sa ne shehu yake cewa ai ko kajinka ne a akurki kaji a akurki ka san ne ba ka kera su ba ko dai saya kai ko ba ka aka ko aka maka su aka yi ba kai ka yi su ba amma sai ka ɗauko misali ka ɗauko guda uku a kajin wannan aje a gasa wannan aje a dafa wannan kuwa a bata ta yi koyi wa zai ce maka don mai kaya ka kayan ka ne ba kai kai su ba amma da yake mallakan ka ne kaya ka balle Allah bayinsa shi ya halicce su kuma mallakansa ne bayinsa ne wa zai ce masu don mai yayi to da wato zamantowansa azizan yana da dama ya gaba wanda zai ce don mai amma kuma hakima shi Allah mai gumi ne mai hikima shi yasa ya tsaye abubuwa a haka don ya zama ga hikiman yin kaza ga gwaninta guyinta ta sa ya ga mana ta don kar a ba wani dama a ranar tashin kiyama ce a Allah ni da annabi ya zo da na bi shi aiki to Allah ya aiko annabi kuma abun mamaki in an je lahiran ma kuma sai an jarraba hakan ma ma da ana min bashirin wala nazirin saboda an ga a tashin kiyama hankali ya tashi a'a ai ba wanda ya zo mana mu ba annabin da ya zo mana ba wani annabin da ya zo mana Allah ta a'a maka ja'akum bashirun wa nadhirun hakika annaba su zama masu albishi da masu gargadi ana cewa ai Allah ya yi tashi kiyama za a kira mutanen annabi nuhu a ce musu nuhu ya kai ya san muku da sako ta ya Allah ma ja'ana yin bashirun wala nadhirun ba wanda ya zo mana ya Allah ba wanda ya zo mana a'a ta Allah tambayi nuhu nuhu to ya aka yi na a kai ga bai kai sakon ba kenan bai ga sakon nawa ba a Allah na kai Allah na kai musu ai na musu wa'azi inni da hadu ga min lailan wa naharan ya bar duk abin da ya faɗa amma Allah suka kizu biyu suka kafirce to kana da shaida sai a ce sai ce eh al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a kira mu sai a ce to ga jayya ta auku mutane nuhu sun ce nuhu bai zo ba bai kama su ra'ika ba su yi kuma ya ce ya kai amma shi da ku ne shaida eh Allah lalle ya kai don ka aiko annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da Qur'ani cikin Qur'anin ne ake karanta wani irin ma wa'azin da ya musu gashi nan ya Allah ga abin da ya su sun zubi shi sai Allah shi ga tunda hujja ta zo kan Muhammadu hujja ta kare gaskiya ne kenan to haka za a yi kowace umma haka shi za za ta abin da ya sama ya aiko annabawan ke manzanni kenan don kare da mutane suna da hujja ma cewa malamai suna cewa ai Allah kan subhanahu wata'ala ko bai aiko ba ko ya aiko ba a tsayar wa Allah da hujja ai subhanahu wata'ala a dai ya ba da uzuri cewa in an je lahira ba wanda yake da uzuri ya ce shi ba annabi ya zo masa yasa bai bi hanyar Allah ba bashirin da ya ko Allah shi ba da rusul wa kana Allah azizan kiman haka Allah yake bugushe ba azizan mabuwayi hakiman guni cikin duk abin da yake subhanahu wa ta'ala lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدا لكن الله نن أنا فدن سو يهودا وني كافر مكة سو يزوك تنبيه سو suka ce wai kam shi annabin nan ya ce shi annabin Allah ne mu ba taɓa ga aiko mana annabi a wajen mun nan ba ku ne malamai ko kuna da labarin cewa za a aiko annabi cewa shi annabin Allah ne suka ce a ba mu san shi ba mu san shi annabin Allah ba mu sani ba ba ba ba annabin Allah ba ne Allah ya ce a lakin Allah shari ma anzala ilayka shi Allah ga subhanahu wata'ala shi Allah kansa shaida ne akan abin da ya saukar maka Qur'anin nan daga Allah ne Allah ne ya saukar maka da shi anzalahu bi ilmihi Allah ya ga Qur'ani da ilminsa wato Qur'anin ya kunshi ilmin Allah shi yasa shi Qur'ani ta bangaren mu ne yake da iyaka amma ta wajen inda ya fito bai da iyaka Qur'ani ba ta ɓangaren mu ne yake da iyaka an san shi yana da surori kaza misali da yi da goma sha hudu a ce an sani yana da ayoyi kaza an sani yana da izi izifi sittin a juz'i talatin nusufi ɗari da ashirin rubi'i ɗari biyu da arba'in haka dai wannan duk an san shi haka lissafi to wannan ta wajen mu ne mu masu sanin lissafi masu iyaka amma ta wajen inda ya fito wajen Allah an zalahu bi ilmihi ya kunshi ilmin Allah ne ilmin Allah kuma bai da iyaka subhanahu wata'ala na Qur'ani ta wannan bangaren bai da iyaka shi yasa ya zama gagarau shi Qur'ani ya zama mujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cikin mujizozin manzon Allah an bashi mujizozi da yawa amma babu kamar ƙur'ani shi yasa ma shehunmu yake cewa jibrilu ma da yake kawo saƙon ɗan aika ne shi ma wani abun kawai kawowa yake shi manzon allah ne san me aka kawo don manzon allah ya fi jibrilu kusa da allah annai muhammadu ya fi jibrilu kusa da allah shehu yake shi yasa ma aka ce alif lam mim fassaran wannan wajen malamai Allahu wa alayhi muradihi bi zalika Allah ne kawai san mai alif lam mim din nan amma malamai ishara suna fassarawa sai wuce alif farkon sunan Allahu lam kashin sunan Jibrilu mim farkon sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shi ya to me yasa ba a ce alif jim mim ba shi ma jibrilu a kawo farkon harafin sunansa mana kamar jibrilu shi da ji ya fara nan ce a ja ma wato a ce alif jimmi ya ce a ai jibrilun ya sani shi ɗan aika ne ba wanda ya ita shi ga muhammadu allah ka shi yasa shi a kawo lam ƙarshen sunansa ba farkon don ya san shi ma'aikaci ne ya zo wajen shi yasa wayansu ayoyin wayansu harufan in sun zo manzon allah ya ce ariftu da aka zama suratul maryam farkon ta kaf annabi ya ce ariftu ha ya ce ariftu ya ya ce ariftu ayin ta ariftu swat ariftu ta rabu daga kuma ta kare sallallahu alaihi wasallam shi za shi yake cewa in suran suratul shu'ara da ta kawo cewa nazala bi ruhul amri munzirin suran gaba ta ta a wato zozin shu'ara ita kawo wannan ita surar gaba ta namli ita wuta ta wa inna ka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alimin nan kan ba jibril ma tsakani ba wasu da saboda haka qur'ani wani wata sifa ce ta Allah maganar Allah ne anzalahu bi ilmihi shi yasa komai na qur'ani mu'jiza ne don sifar Allah ne malamai suna cewa saukan qur'anin ma mujiza saboda ana saukarwa ne wanda bai iya rubutu bai iya karantawa ba sai ya ba da shifta a rubuta yadda ake karɓar rubutun kuma in aka rubuta sai ya zama a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana nan kaman fayil ne ana ana canjawa ana cirewa a sa wani a daga a sa wani a nasu kuma suna shiga wata rana wani sahabi ya zo ya karɓi karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa ya rubuta da ya je gida ya yi kokari ya haddace da gari ya waye sai ya shafa haddansa sai ya ji babu ya koma inda ya rubuta blank takarda wajen aka ya zama fari ba rubutu sai mazajin manzon Allah ya rasu Allah gane ce eh Allah da ya kawo ya ɗauke kayansa daman Allah ne ya kawo iya wannan lokutan kawai da ya ɗauke kayan shi kenan magana ta kaji ana faɗin suratul qayyimatin nan ta ko zufta buti na yawa amma ta dawo haka an rage saboda haka sai zama wajen saukan ma mu'jiza wajen rubutawa shi manzon Allah da yake baya rubutawa yakan bayan ya rubuta su masa habbai saboda daman Allah ya kawo su ne masu karɓar aiki ke zama kuma mutanen fresh Allah ya saka musu alheri suka zama ba su dogara da rubutun ba su ma sun dogara da haddan da su ma sai bayan da sai na baka kabi jagoranci aka yakin ridda sai ma'ata da yawa suka yi shahada sai na umar ya ce wa sai na abubakar ya ce ya kalli da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina da shawara qur'anin nan in mun bar shi haka a zukatan mahaddata to fa ana tsammanin wata rai in mahaddatan sun kare a rasa qur'anin nan saboda haka ya kamata mu rubuta shi a rubuce ya zama akwai wajen da za a koma a same shi ko da ba mahaddata sai na baki da to da wani ne ya bani wannan shawarar da ya ga yadda zan yi da shi yanzu kai ne za ka bani shawara in yi abin da annabi bai ce a yi ba ko bai yi ba sai na umar ce wallahi wa khair wallahi alheri ne amma Allah da ya nuna mini alheri ne kai ma Allah ya sa ka gane alheri ne ka ce a yi sai ya shi ya bar shi an jima ka ne ce a kira Umar yace gaskiya shawara kan nan shawara ce ya kamata a yi shi to wa za mu kira yace akwai masu mutum wayo manzon Allah da yawa amma Zaidu ya fi su yawan rubutawa shi da yake makwabcin manzon Allah ne a kira shi mu dora masa wannan aiki a kira Zaidu a ga mu da shi ma gashi gashi yace to ni kam da za ku dora mun daukan nauyin duwatsun garin nan ya fi mini sauki akan wannan aiki da kuka sa ni wanda manzon Allah bai yi bai ce a yi ba amma saboda irin jagoranci na musulunci ba wani kahariya da wato da kai muna magana kana kana ja ka je kai muka tarkata suka ce wallahi huwa kai wallahi alayhi amma Allah da ya ganar da mu kai ma Allah ya ganar da kai shi ma daga baya sai ya dawo ce to shikenan a zo a rubuta sai aka yi lajina na rubutun in ka kawo qur'anin karatu na ƙur'ani ne to sai ka kawo shaidan cewa ƙur'ani ne sannan ka a karɓa a rubuta in ba shaida ba a karɓa ƙur'ani tun da kai wani ya kawo larabcin ta ce ƙur'ani ne a shigar to zai sai da shaida za a shigar aka gama rubutawa amma ba za ka ce an samu wajen rubutu aka samu saɓani to a rubuta da lugar ƙurayshawa da yake wanda tunda shi manzon Allah Quraishi ne kawai da yau da lugu Qurayshawa sai aka wannan rubutu yau na babu labari kashin zo ta tawbati daga ja aka zuwa kashin sura a ga rubutu kwani sai wannan kafin bai zo ba sai Huzaifa yace shi akwai wani karatu fa anan da bai ji shi ba sai ya kawo karatun suka ce ah kana da shaidan cewa wannan qur'ani ne yace to shi dai bai tuna akwai wanda suka ji tare da shi ba mai to shi kenan mu ko ka'ida ne duk wanda bai da shaida ba za a karɓa ba sai ka yi hakuri yace to ni ai manzon Allah ya taba tsayi da ni matsayin shaidu shaida biyu ni kadai da haka in kun yi da wannan sai ku karɓa don wannan suka ce kana da shaida akan wannan yace eh wataran manzon Allah ya sayi ko doki ne a kasuwa yana dawowa gida ya gama ciniki a zo gida a biya sai aka ce dokin fiye da yadda manzon Allah ya saya wajen mai doki sai ya ce a shi ba in ba zai saya ba zai sayar manzon ta an gama ciniki magana ta kare in je a ba kuɗi me ya kama in ba za ka saya ba zan sayar ya ce ba mu ciniki ba a sai mun yi mu ci a mun yi mana a to kana da shaida sai aka dace ina wajen sai na ce gani ya rasulullahi ni shaida ne sai ya to mu da yake ba a samu sai shaida biyu to na mai da kai kai din ka tsaya matsayin shaida mutum biyu eh illin mun sani sai aka shaida za ka sai aka karɓa aka shigar nan fa ga wani mujizar qur'ani kenan abin da ya faru fa shi baya wajen da aka yi cinikin ma sai bayan an gama man gama lati a'a to kai baka nan ya aka yi kai shaida kuma yace haba ya rasulullahi kana ba mu labarin Allah ma mun yadda mun gaskata ka sai mu karyata akan labarin kasuwa a na tabbata kai ne gaskiya zama shi akan gaskiyan ka ya rasulullahi kaga wannan ya jawo kuma ya sai muka samu wannan ayoyi suka shigo cikin qur'ani to qur'anin har yanzu da aka rubuta shi ba wasali ba digo da yake larabawa ne malamai tabi'un za su wasu wasu bukatar wannan to sai da fa aka qur'ani ya ba shiga cikin adamawa sai ya zama zai karantu ba sai an yi masa a wasani da digo kafin nan ma sai ya zama lokacin da na umaru radiyallahu anhu sai ya zama da zafin sannan ya hana sahabbai kaura ya yadda dai ka je tafiya ka dawo a ba kaman giza kwana nawa za ka yi ka je ka dawo a ta ku bari mu mu zauna mu gina abin tukunna mu da mu zama samu mu gina shi kafin mu shiga duniya to bayan sai da sai na usama da ya gaji kujerar shi na mu bai hana kaura ba sai aka yi ta kaura aka yi ta kaura to sai aka zo ana samun jayayya wajen kira'a ni na kan da kira'ar sahabiwa ne aka ana samun jajjayya to sai aka tsaya ga sa Usman in ba a yi Qur'ani guda ɗaya na gwamnati ba to za a samu sabani cikin karatu Qur'ani sai aka sake yin lajna aka ce sa'a shi Zaid nan da har yanzu na nan da ransa aka sake yin lajna karkashin sa cewa a sake rubuta Qur'anai kaman guda bakwai haka sai a raba a biranen musulunci da yake lokacin musulunci ya ci duniya amma dai shi ana koma inda ake marja'i ana koma kan na asalin nan dai don lokacin da yana bakar yana wajensa bayansa yana sai na umaru bayan sai na umaru sai aka mayar wajen yarsa sai da hafsa a iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ita ta iya rubutu da karatu ita sai da Aisha radiyallahu anha tana karantawa ba ta iya rubutawa radiyallahu anha amma ya ce da hafsa tana rubuta ta hadisa aka mai da qur'anin ya zama a wajenta to da aka rubuta wannan na gwamnatin sai zan marjiki ya koma kan wancan na wajen ainihin wanda aka tura zamanin sai na abubakar din nan to shi ma har yanzu shi ne hannun musulmai a duniya har yanzu ta ga auta ce bin rasmi usmani wanda aka rubuta na zasu usmanu nan har yanzu shi hannun musulmai a duniya saboda lalabi akwai abin da yake zuwa ma kamar a imla'in larabci ba haka ba ne amma don mu'jizan qur'ani sai ya ce maka ni ina da nawa in baka yi nawa ban yadda ba akwai rahamatu a imla'in larabawa rahamatu takuri ne amma akwai waɗansu guda takwas na qur'ani in ka yi su takuri qur'ani bai yadda ba sai ka mai da takasai su da takasa aka rubuta su akwai wani alibi la'azba hannahu shi wannan alibin a ƙa'idar imla'in larabawa baya nan don kawai ko taɓa shi ba a yi amma in sha Allah yau da ka rubuta Qur'ani ka kawo don alamomi sai an ce ka bar wani harafi a nan sai ka kawo shi dole ka kuma sannan a karɓe shi akwai a ƙa'idar larabawa imla'insu in alif ja ne ba a tashi baya haraka baya motsawa jan kawai yake yi amma akwai wani addin alif ja na qur'ani ya ja ja ne amma an masa haƙora an ɗaure shi faddaratu saboda shi na qur'ani ne akwai ulama'u a ka'idar larabawa na imla'insu ulama'u za a rubuta alif baki za a yi a sa hamza a gaba amma akwai wani ulama'u na ƙur'ani malamai irin wajen nan suna kiransa ulama'u mai gayya to shi sai ka kawo masa wau da alif alif ja ne zai da ulama din sai ka sa wau ka sa alif a gabansa in ba ka ba a yadda ba ƙur'ani kenan kaga nan har wajen rubuta shi hannu gizon siyasa yana rubuta shi ma kenan kuma har yanzu nan yau shekara dubu da ɗari da aka yi shi nan har yanzu yana hannun hannun musulmai ba abin da taɓa shi don cewa na Allah ne Allah ya ɗauki nauyin kiyaye shi ta wani haka Allah ya ke cewa an zala bi ilmi wal mala'ika ta yashaduna lalle qur'ani ya isa mai ta manzon Allah manzon Allah ne kuma a abun mamaki duk zamanin da qur'ani ya zo a zamanin sai ya zama mu'jiza sai mu'jizan zamani qur'anin ba duk zamanin da Qur'ani ya samu zamani zamani samu Qur'ani a zamanin to Qur'ani zai mu'jizan zamani ana ba da hikaya wani a lokacin gwamnatin musulunci tana tana da mashkara ana taro na kowa da kowa da yake gwamnati daga lokacin akwai wanda ba musulmai ba ana taron da su sai aka yi sa'a wani ya zo taron ya iya rubutu sai sarki lokacin ya gan shi da ya ga rubutunsa ya ce kai ga zo mana ya ce shi ba nasara ne wato masihi ne sai ya ce to ka musulun da mana rubutun ka ya birge ni in mai da kai sakataye na ya ce a ban shi ya barin addinin da nake ciki ba Allah da ikonsa da shekara ta zagayo aka sake kiran taro sai gashi wannan din ya dawo a musulmi sai sarkin ya ce masa aba ma aba an maka ka musulunta a baka matsayi amma ka je ka dawo a musulmi ordinary me ya kawo ka ya ce eh da na koma gida ne sai tunani ya zo mini lalle in bincika mana sai na ɗauki attaura sai na yi rubutu na mai kyan nan na rubuta attaura sai na rage na ƙara na kawo kasuwa sai aka yi ta wawa saboda kyan rubutuna linjila ma na mata haka na rubuta da kyan rubutuna na ƙara na rage aka yi ta wawansu don kyan rubutuna sai na yi wa ƙur'ani ma haka na rubuta yi da kyan hannun rubutuna na ƙara na rage duk musulmin da ya daga ta'awun nan ba ba ƙur'ani ba ne bai da kyau aka yi mun kayana sai ta ashe lalin nan gaskiya shi sa na musulunta ashe koyar su ƙur'ani shi mujiza ne in ga zo irin wannan zamani na technologies sai ka samu duk maganan da za ka yi na teknoloji a zamani ƙur'ani ya riga ya yi maganar tun shekara dubu da da ya wuce to me za ka ce sabo yanzu kenan babu shehu mu yake cewa ba littafin da za ka samu ya kai shafi ɗari bakwai yaro ɗan shekara bakwai ya haddace sai ƙur'ani da yake an zamanin memory an launin memory ko to qur'ani ma sai shi ma ta nan Allah shi ma sai ya zama gashi za a samu yaro karami amma Allah ya kunshe qur'anin nan ya sa a cikin sa shi ya ce wajen me yasa don Allah ne mai qur'ani yaron ma Allah ne sai hada kayansa gashi qur'anin lalle ya isa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake shakkan cewa yanzu manzon Allah manzon Allah ne sai dai wanda ya zama bai isa ba bai isa san shi ba amma duk wanda ya san harkan karatu harkan ilimi harkan zamantakewa duk wanda ya san wayannan ya tabbata manzon Allah manzon Allah ne ya tabbata Qur'ani maganar Allah ne littafin Allah ne an gani wani mala'ikatu yashhaduna mala'iku ma suna shaida cewa qur'anin nan na Allah ne Allah ne sabar da shi da sanin sa da ilmin subhanahu wata'ala nan Allah yayi wa qur'ani shaida can kuma cikin suratu suratu suratul fatti nan kuma za ka ji Allah yana cewa wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya isa shaida zamantowar Allah ya shaida cewa manzon Allah ne ya ishi manzon Allah shaida sallallahu alaihi wa sallam wa malaika fi shadun wa kafir billahi shahidan ya isa ai ai zama Allah ne ya shaida abu ai ya isa shaida ko kowa bai shaida bai Allah ya shaida magana ta kare kenan an samu shaida ai na gaskiya kenan inda Allah ya shaida إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا sani wayannan wanda suka kafirce wato su wayannan yahudawa kenan an yi alkawari da su in manzon Allah ya zo za su bayyana shi su sa a yi imani da shi amma ina sun kafirce ana tambayan su ma wai sun san manzon Allah manzon ka ta ba sani ba ta Allah ce wannan ai sun bata ba a neman shaidan soyayya nan ko sun bata gaba innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi sanu wayannan wanda suka kafirce suna tsarewa suna suna hana a biyo hanyar Allah a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbalu hakika sun bata dalalan da wata wani bata wanda yake bata mai nesa da shiriya sun riga sun bata ba ta ba ta da shiriya إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا haka wa'annan dai su kafirai wanda suka kafirce sannan suka yi zalunci suka koye shaidan da Allah ya ba su dama abin da ya kira zalunci wato ka yi wani abu wanda ya shiga haƙƙin wani to sai a ce ka yi zalunci to wayannan Allah ya ba su cewa shaidan cewa manzon Allah manzon Allah ne sun zo sun ɓoye shaidan sun hana mutane su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zalunci kansu sun zalunci da suka hana bin manzon Allah ma kenan da haka ne ka faru wa zalamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai zama zai musu gafara ba wala liyadiyahum tariqa ba zai shiryar da su da zuwa ga hanya madaidaiciya ba in an ce tariq wato da larabci tsakiyar hanya inda inda inda kafafun suke yawan takawa shine tariq to wato hanya madaidaiciya kenan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cewa ita ce hanya madaidaiciya don yana cewa taraktukum ala muhaddatin bayda layluha ka nahariha la yadughana illa halik sallallahu alaihi wasallam ma hada ma'anahu yace na bar ku akan wani godabe farisol dare da rana baya sa wannan godaben yayi duhu duk wanda kaga ya bar wannan godaben ya kama wani abu to daman can halakakke ne shi yasa bai rike ainihin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aula ya je hu tariqa illa
illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira illa tariqa jahannama khalidina fiha abada فكان ذلك على الله يسيرا آه ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم نن a shekarun baya samu wani wanda yake cewa wai duk inda ka ji a ƙur'ani an ce ɗariƙa a ƙur'ani wai ɓata ne duk inda an ce ɗariƙa a ƙur'ani ɓata ne saboda yana yaƙan ɗariƙun bayan Allah waliyai sai zama yana faɗa yana faɗa ayoyin ƙur'ani da sun ra'ayinsa ba yanda ƙur'ani ya faɗa ba shehun mu ya ce a ai ga nan duka ɗarik ɗarik ɗin guda biyu sun zo a nan wala liyadiyahum ɗariƙa illa ɗariƙa jahannama ba za a shira zuwa ga hanya madaidaiciya ba sai dai hanyar jahannama duk matsayin ɗarik a kawo a in an ce tariq to abun da tariq din yake kawowa shi zai fassara tariq din misali in a lokacin yana son sukan tariqun bayan Allah waliye ne musamman da yake shahara da rabbi Allah wasu to sai a ga ita tariqan me ta kunso ne da yake shahara da rabbi Allah wasu shin abun da Allah yake umarni da shi ne ko abun da Allah yake hanawa in abun da Allah yake umarni da shi ne ashe tariq Allah ne kenan hanyar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan kuma alhamdulillah Allah ya saka shi wannan mu da alheri ya kara masa lafiya jawo da kwanansa bayanai ya cika duniya ko ina yanzu kan cewa ɗarika ɗarikan gaskiya ne ɗarikan bayin Allah ne ɗarikan neman yardan Allah ne liya halika mana raka bayyana wa mana ya an bayyana saboda abu ya fili yanzu sai dai mutum ya ki don son zuciya ba amma istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah musulmi in dai musulmi ne ba zai iya cewa waɗannan ba su da kyau ba istighfari manzon Allah sallallahu da kansa da bai da zunubi Allah ya ce yayi shi yana cewa ko karatun ka bai yi nisa ba ai ka kai idza jaa inda Allah yake cewa manzon Allah wastaghfirhu innahu kana tawwaba to in dai manzon Allah wanda yake laifi baya kusa da laifi laifi baya zuwa kusa da shi sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa inna fataraka fata mubinan yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasan aziza sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai Allah ya ce ya nemi gafaran Allah to ina kuma iri na irinka ashe mu ya zama an koya mana ne kenan in dai manzon Allah zai yi mu mun zama balle kenan shi yana yi ne ba don neman gafara ba a'a shi istighfari yana ba da abubuwa ɗewa babban su soyayyar Allah shi ko ba wanda Allah ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan ma Allah bai ce ya ayyuwan nasu ba Allah ya ayyuwan ladina amanu yace da mu'minai ake magana sallu alaihi wa sallimu tasliman sallallahu alaihi wa sallam kuma shi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah da kansa da ayar ta sauka bai yi bayani ba da ayar ta sauka sai karanta bai bayani ba saboda tawadu sallallahu alaihi wasallam sai da aka je walima gidan wani sahabi wani sahabi ya taso ya ce wa manzon Allah ya rasulullahi Allah ya ce maka salati da taslimi taslimi dai mun san shi assalamu alayka assalamu alayka to salatu fa me Allah yake nufi da shi mu maka kai ma waɗansu raka'o'i ne bayan mun yi wa Allah na kai ma mu maka don gace salatu da yin salati wa manzon Allah da yin sallah duk salatu ne da larabci idaban da aka yi zai mata wanda ake nufi manzon Allah sai da ya zufa kan ya ba da amsa har sahabbai suka fara cewa ma ina ma wancan bai yi tambayan nan ba ya daga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ta ya shafi girman sa daga baya manzon Allah ce ina mai tambayan nan zo in za ku mini salati ku ce Allah ya mini salati yanda yake yi wa sayyidina Ibrahim nan ma malaman ishara suka ce anan ma manzon Allah dai tawadi'un ya sake yi har yanzu dai an rufa don abunda Allah ya kira Ibrahim kan salamun ala Ibrahim shi ne rank da Allah ba da Ibrahim salamun ala Ibrahim amma Allah sai rufa ya ce a ce Allah ya masa salati kamar yadda Ibrahim to nan ma zama tawaju Allah ya saka malamu da alheri ya ce salatul fatihi abinda ya ba ta girma don ita tana magana ne akan makamu muhammadin da Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu a yau manzon Allah salati sai muka ce a'a ya Allah mu ba za mu iya ba Allahumma salli Allah ya ce sallu ne ta waje Allah ba za mu iya ba mu san me salati ba amma Allahumma salli Allah kai a maimakon mu sai malam yake kaman Allah zai tambaya kenan to zan yi maimakon ku amma ku gaya mini quantity da quality ya kuke so in masa to kowa sai ya kawo yadda zai iya adadin hasawar ramli adadin kalkin lahi adadin kaza adadin kaza adadin kaza ita salatul fati da aka zo wajen ma sai aka sake ta ya Allah ai gurgudun yi masamma da yanda za a masamma ba mu sani ba Allah ka biyi Muhammadunka ka masa salati gurgudun girmansa a wajenka gurgudun darajarsa a wajenka haƙƙa ƙadri muhammadin wa migdarihi azim wannan ya bata wannan girman kenan saboda haka in gaje yana cewa wai salatul fatihi wai ba kyau dala sai ka tambaye shi me ba kyau a cikin ta a karanta baƙaƙen mana akwai wani kalma da aka gaya wa manzon Allah ne wanda Allah bai gaya masa ba a ciki babu duk kalmomin suke ciki kalmomi ne wanda Allah ya kira manzon Allah da wannan kalmomi ba kalman da aka faɗa wanda Allah bai kira mu da wannan kalman ba sai ka ji suna cewa wa wai an ce ladanta ne ladanta ya yi yawa wai ladanta ya yi yawa lada yana yawa ne lada yana yawa ne a wajen Allah subhanahu wata'ala shehu Allah ya kara masa lafiya ya jawo da kwanansa ya kara taimakonsa ya ce ai ba salatul fatihi ba kowane salati na manzon Allah ba karami a cikinsu amma kowanne ka ɗauka ba wanda ya san iyakan ladan salatin manzon Allah don shi Allah a wajen salati ba lada yake bayarwa ba ba lada ya bayar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara wanda ya mun salati daya to Allah zai masa wannan irin salatin da ya mun dinnan shi Allah zai masa irin ta goma sai shehu mu yake cewa dauki salatin Allah daya a mai da shi kaman check a kai bankin biyan lada a ce yau ga Allah ya yi salati daya ga cek ɗin ajiya ladan nawa ne ladan babu ai ma inda kunyan fadu ba ma inda Allah baki ashe baki akan ladan salati ko da ma wanda kai gani ba karami a cikin ba karama ko karaman ma ba ka san yawan ladan da balle salatul fati irin salatul fati wai suna cewa wai ya za a yi salatin da manzon Allah ya koyar salatu ibrahimiyya sannan a ce salatin da wani waliyi ya koyar a ce ta waliyin ta ji wanda manzon Allah ya koyar shehunmu ya ce mu ba ma yi wa Allah rashin kunya misalinsa ya ce raƙumi waye halitta raƙumi Allah waye ƙera jirgin sama bature misali to aje akai akai raƙumi kasuwa akai jirgin sama kasuwa wanne fi tsada wanne fi ɗiban mutane wanne fi sauri to don mutum bai da kunya sai ya ce yaya aka yi wanda bawan Allah ya yi fi wanda Allah ya yi da kansa a rashin kunya wa Allah ne a'a shi bawan kan nawaye ashe da shi da kaya da duk na Allah ne kenan magana ta kai shi ma jirgin sama na Allah ne kenan da haka ashe wali da karamansa duk kayan annabi ne saboda haka dai abin da ya kaya wallahi ana yi wa malamai shishigi ne cikin fannin su ina da da badiyin nan da kususiyarsa na farko shehu dan hodiyo wanda dai aka sannan kam ai na san dai an gashi dan hodiyo ban kowa ya san malami ne ko to ya da dala'ilinsa na salatan manzon Allah da yake yi ya kawo salatul fati a ciki yace a waje in ka samu za ga yace wannan salatin in za ka yi salati wanda ba ita ba ya kamo ta sai ka yi salati dubu ɗari shida sannan ya kamo salatul fati marra ɗaya ba tijjanawa ne suka faɗa ba shehu ɗan hujiyo ne ya faɗa cikin da la'ilinsa yana nan a ciki ashe kenan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne na manyan bayan Allah abin da yake biyo ba wannan a ga la ilaha illallah wannan kalmar da musulmi baya zama musulmi ma sai ya faɗe ta to dan Allah menene ba kyau cikin dalikan kenan da ake neman bata ta har ma a ce duk wata kalmar ma da ta kawo madda in ta Qur'ani wai ta ba ta daga don neman bata da yin ne a kawo wannan din ba ku kai aka Qur'ani ba haka bane gashi nan ga sunan a hado guda ba wala ya dan tariqan illa tariqa jahannam saboda haka mu mun gode wa Allah Allah ya saka shi mu da alheri wallahi mu riko da shi wannan mu malam mu riko da su Allah ne ya mana gamu da katar ya hada mu da su mu sa hakuri mu tiza mu gode wa Allah ai samun jagora ko a rayuwa gata ne balle addini don addini ya kyatsa ya kan rayuwar duniya don rayuwar duniya karshen ta mutu ta tsare karshen rayuwar duniya gaba ɗaya karshen ta mutu daga mutu mana sun rayuwar duniya ta kare in daji aka ji ya kare in wala ka sha ya kare daga nan za a ɗora ya ta gaskiya ta lahira kenan to kuma tun ne magana take don rayuwar duniya misali za a ga haifi yaro daga an bashi mama ya kama ya sha daga rannan ya koya cewa ta nan yake samun abu mai daɗi da komai yawa wato sai ya kai baki sai hankali ya kawo ya zanto a ido ma yana da yana da sai sannan ya wuce ne ya ce hankali ma yana da sai sai hankali ya yarda amma dai kullum hawa hawa yana karuwa bitadarruc da al'ada duk sai iya abubuwa gaba daya kama rayuwar lahira ga duk wanda ya je baya dawowa balle ya gaya maka ta ya yake duk wanda ya je baya dawowa balle ya gaya maka ta ya za ka yi a'a dole manzon Allah nan zaka saurara shi ne ya san can shi ne Allah ya aiko ya koya maka me Allah yake so kai kai me Allah yake so ka bari ka bari shi kuma ya bar aikin hannun malamai a bayansa saboda haka dan Allah a daina yi wa malamai shigo shigo kowa ya tsaya inda yake fa ko kullu bi min alim in azuka wannan gadani ba kace a wannan ba fanni na bane a tammi mazban ne ka huta abunka Allah ya kiyaye mai kyaman imanin in la tsaye ga jahannama a wayan nan dai al wanda zaka zuke zaluncin nan su kan ba za a shi da su dariƙa ba ta hanya mai kyau madaidaiciya ba zuwa zuwa wani dariƙan ba sai dai dariƙan jahannama ba sai dai hanya zuwa jahannama ba a kalidi na biya in kuma suka mutu ba su tuba ba suka je lahira a kafirai ba su mutu wanda suka tuba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in sun riga wutan nan ba shigan wucin gadi ba ne kaji da biya abadan za su zurgoma a cikin wutan ne har abada wa kana zalika ala Allah yasira kama an tambayi Allah ya ubangiji kai karimi ne ka kawo bawanka duniya ka bashi iska ka bashi ruwa ka bashi abinci ka bashi karfi ka bashi lafiya amma kuma daga ƙarshe a ce an kai shi wuta haba Allah Allah ce a wa kana zalika Allah yasira abu ne mai sauki a wajen Allah in bawansa ya kangare ya giminsa ya sa shi a wuta mai sauki ne Allah subhanahu wata'ala tunda an aiko ne an nuna masa rusul bashir mun zira shi yake ta Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye a bagacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara dawo mu kwanansa Allah ya kara taimakon sa a bagacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma wata yawa musulunci Allah ya taimake su maki masu wanci ko Allah ya maganin su a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya bukatun da duka Allah ya biya mana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wani kisa mana mata da Allah ya ba mu abin da ake tsoro Allah ya kiyaye mu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta wajibi wanda za a yi wa gafara a yanta a cikin su a nan mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka fitin da muka samu Allah ya yi mana Allah duka fitinu Allah ya duka fitinu wannan ciwo da annaba da duniya Allah ya yi Allah mun tuba Allah mun tuba Allah bana maganin sa Allah kuma ga fa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara shi mu lafiya kai da arba da ka taimakon sa a kara mana soyayyar manzon Allah sun masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da zabi fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim والضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما أسبق الناس إلى كل حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين